أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihin muna karatu a babi na kusa da ƙarshe wato babi wanda ya tattaro hadisai wanda suka yi magana kan abubuwa daban-daban musamman da hadisin da ya magana a kan dijal yanzu a cikin wannan babi za mu tashi hadisi na lamba dubu ɗaya da ɗari takwas da arba'in da ɗaya bismillahi rahmani rahim wa anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم قال يتحر ويو أرويت وانا حديثي daga abin huraira yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi soyuwan waje bilad in an ce garuruwa na balad gari bilad garuruwa amma na hadisi yana magana wurare mafi soyuwan wurare a wajen Allah wurin da Allah ya fi so a duk duniya to shine masajiduha masallatan wannan wurare da haka idan ka fito gida ka ce bari ka je wajen da Allah ya fito to ka tafi masallaci in kana masallaci yanzu muna wajen da Allah ya fi so fiye da kowane waje Allah madaukakin sarki ya sanya darajar masallatai a duniya dukkan su iri ɗaya Allahumma sayo masallaci guda uku masallaci guda uku kadai a duk duniya Allah madaukakin sarki ya ba su wata daraja da bai ba wa sauran masallatai ba masallacin farko shine baitullahil haram masallacin ka'aba Allah madaukakin sarki ya girmama shi ya bashi daraja darajar da bai ba kowane masallaci ba a duniya shi yasa Allah madaukakin sarki yasa ladan da zai baka idan kai sallah a cikin ma ya sha babban da ladan kowane masallaci mun yi magariba idan da a can ne wanda ya magariba a kan yana da ladan magariba irin tamu daya biyu har guda dubu ɗari na'am ladan magariba dubu ɗari sai ka kirga magariba dubu ɗari kwana nawa ne na magariba dubu ɗari shekara nawa za ka yi kamun ka samu magariba guda dubu ɗari to duk wanda ya salla a haramin haka Allah yake ba shi lada sai kuma masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma Allah madaukakin sarki ya sanya yana ninka lada idan an yi sallah a ciki sau dubu goma dubu goma magariban nan da muka yi wanda ya sallah a madina yana da ladan magariban mu guda dubu goma sai kuma masjid al-aqsa Falasɗin wannan masallaci shine na uku idan mutum ya yi sallah a ciki Allah yana ba shi ladan sallah da kai har guda ɗari biyar wannan sallah da muka yi sai ka yi guda ɗari biyar kafin ka samu ladan wannan sallar magariba a a kudus inda ake ta yaƙi Allah masaukakin sarki ya kare su wanda suka ji ciwo a ciki Allah ya ba su lafiya wanda suka rasu Allah ya sa su yi shahada waɗannan masallatai su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a wani hadisi da yake cewa la tashaddu rihalu ila ila salafati masajid ba a daura da mara ayi shirin tafiya a ce za a tafi wani masallaci da sunan ibada duk duniya kawai sai dai waɗannan masallatai guda uku nan ne za ka iya ka sai tikiti ka yi visa ka kashe kuɗi ka ibi guziri don ka je haramin makka sai tikiti ka ebi guziri ka kashe dukiyarka don ka je madina ka sai tikiti ka yi guziri ka kashe dukiyarka don ka je jerusalem ko ba sunan ta kenan na to to kudus don ka je nan ibada ce masallaci ne haka allah madaukakin sarki ya sanya waɗannan lada amma bayan su duk masallatan duniya kawai za ka samu bambancin ladan sallah ne da irin yawan jama'a aka samu bambancin lada na yawan mutane aka samu bambancin lada na tsawon sallah aka samu bambancin lada na nutsuwa a cikin sallah aka samu gasunan gasunan gasunan ayyukan alheri yawa amma sallar ladan iri ɗaya kun ga national masu ko to idan ka je ka shiga mutum zuwa wani ƙauye rubuci can wani ƙauye wajen in kauce gwagwalada wani masallaci a wani gari da muka gani ina jin in za ka shiga duka da wuya mai ɗauki mutum goma to misali ko a wani masallacin ka yi sallah da wanda ya sallah a najinar ladan ku ɗaya za su da bambanci to kaga shi yasa duk mutumin da yake da lazimtar masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai alamun imani tare da shi a masa shaida na imani saboda waje ne na da Allah madaukakin sarki ya fi so idan Allah madaukakin sarki ya sa ma san masallaci to kai sa'a akwai wanda Allah madaukakin sarki bai sa masa san masallaci ba akwai wanda in ya shiga masallaci yadda ka san in zuwa cikin keji na duk da hadisin malamai sun yi ta magana a kai shi amma cewa yake almunafiqu fil masjidi kal katsari fil qafasi wai munafiki a masallaci kamar zuzu ne a keji ai kuwa san zuwa keji na yana ta nima hanya kawai ba ba ba shi habaci ba ba ya ji samu kuma hasali ba inda ya kamata in ka samu ka shiga ka samu zuwa kaman masallaci ka ji hankalinka ya kwanta in ma lahira za a tafi daga nan a wuce daga masallaci ke wata shekara a jos wata shi ya daɗe wajen fiye da shekara arba'in ana sallah an shiga ana masalla mutane na masallaci sai falwaya ta yi tattatsi sai mutane suka fito a masallaci a guje to dai kyauta ce ta yi bol su ta tsaya to aka ta tsaya aka ce sai wani ba Allah ce to amma ku ban Allah in ma dai mutuwa sai aka kamata da masallaci ya tsaya masa da tsaya mutu na misali ina nufin ka ji damuwa kuma inda ya kamata ka shiga kuma ka fita na to ina za ka je ba inda za ka kai kusan da kana kusa da Allah kusanci irin wanda ya dace da shi kamar masallaci saboda ya fi son ko ina akan masallaci na ya fi son masallaci akan ko ina hausan ta ke ku to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma inda Allah madaukaki sarki yake ya fiki a wurare shine kasuwanni market wannan kasuwan ya ji haka zai ce a'a na haka yake kuma zuwa market halal musulunci yayi umarni a je kasuwa annaban Allah na zuwa kasuwa har ma kafirai lokacin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kasuwa sai ya zama abin da suke kokarin zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qalu ma li hadha rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq wai wannan wani irin annabi ne sallallahu alaihi wasallam suna kokari kamar sai ai shi kamar ba annabi bane wai wani irin annabi ne yana cin abinci kuma yana zuwa muna haduwa da shi a kasuwa shine Allah madaukakin sarki ya ba su amsa yace wa ma arsalna ko min al mursalina illa in innahu ko la ya'kuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq Allah ce ai ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk annaba wanda na aiko ba wanda bai ka abinci ba wanda ba zuwa kasuwa na ne shi yasa yan kasuwa dole su kula me za su kula da shi su kula da ambaton Allah daya na biyu su kula da tsare dokokin Allah shine maganin kasuwa mutum ya kula da azkar sannan ya kula da dokokin Allah a kasuwa in na ce dokokin Allah ya hada da kasuwanci na da abin da Allah ya hana na riba na mara kyau mutum ya kiyaye in yance dokokin Allah ya hada da kalle-kalle ma saboda wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ba jin karshe wani hadisi ne malam da ya tsaye da shi a nan ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilin da yasa Allah bai san kasuwa yace saboda a nan ne shaytan yayi kwai a nan yake hike shi nan ne headquarter iblis kasuwa saboda duk wani sharri da makirci da ƙarya da zalunci tana nan a kasuwa duk wani shedanci na da abubuwa tana nan a kasuwa to kaga musulmi sai ya kula annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu addu'a yace duk mutumin da ya shiga kasuwa ya shiga kasuwa da ya shiga kasuwa sai ya ce لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يهوي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير الله زي باشي ما دام مليون لا ما دام مليون غدا kaga wanda ya shiga wuce haka ya tafi otako ma ya haka ya tafi garki na yayi haka malama sun kai suka suka ce shopping mall ma ai duk kasuwa ce sai duk inda kai shiga kai in ka shiga kasuwa biyar kana da ladan miliyan biyar ai ka ga ka taba yau a ce littafin ka akwai lada miliyan biyar a ciki da haka waje ne wanda sai dan yake gudurinsa kuma akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake kada kada ka yadda ka zama farkon wanda zai shiga kasuwa sannan kar ka yadda ka zama na ƙarshe da zai fita kasuwa ai aji yawa kar ka zama kai ne mai gadi kana fita zai za a kwado na kai kuma ka zama kai ne mai gadi yana budewa sai ka kuma shiga annabi sallallahu alaihi wasallam farko kan mutumi ya zama haka sai ka dallabe ko ina nufin ko ka je da wuri dai ha ka bar wani ya kuma shiga har ka zama na farko aljanu suna gudurin sa a kasuwa gudurin sosai suna kasan ba mutane kaɗai suke harkokin hada-hada a kasuwa ba so su mutane wanda su ma suna kai kawarsu akwai alshaidanun mutane akwai shaidanun aljanu akwai abubuwa da yawa a kasuwa zaka wanda zai abin nan sai tsaya yi ta yi ta ambatan Allah ya sa nan ya kiyaye haram ya kiyaye rantsuwa idan zai kasuwanci duk abubuwa dai wanda suke mutum ya ta ya ta roƙon Allah halal wannan hadisi Imam Muslim ne ya rawaito shi وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها مأرك مأركة الشيطان وبها ينسب رايته رايته رواه مسلم ورواه البرقادي في صحيح عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فيها بعد الشيطان وفرخ أصحاب حديث daga Salman al-Farisi yadda Allah ya kara tabbata gare shi daga cikin wato fadin sa yake cewa wato shi Salmanu yana hikayo hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kada in ka samu dama ya kasance karka zama na farkon wanda zai shiga kasuwa to lalle kai haka sa'annan kada in ka samu dama kasance kada ka kasance na ƙarshen wanda zai fita a kasuwa to lalle kai haka yace saboda ne saboda ita kasuwa filin daga ne na shedan sa'annan anan yake kafa tutarsa ya sabura ya tafi anan yake kafa tutarsa wato headquarter sai iblis to shine yake kuma Imam al-Barqani Allah ya masa rahama ya wato littafin sahihin sa daga Salman al-Farisi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sun yake fadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka zamo na farkon wanda zai shiga kasuwa sannan kada ka zamo na ƙarshe wanda zai fita a kasuwa yace saboda a kasuwa ne shi din yayi kwansa a kasuwa kuma ya kinkishe nan yayi kwai nan ya kinkishe ku lura da kyau in ba Allah ya taimaki dan kasuwa Allah ya sanya masa san addini ba Allah ya sanya masa kusanci da da Allah in ya saki tafiya yake an gane tafiyar ai kawai ballewa yake zai balle ina nemo a cikin rayuwa sai zama ba ruwan shi da Allah sai zama ba ruwan shi da mai Allah yake so ko ai ko abai ko abin da zai sa a gaba shine wannan dukiya ko wannan kasuwanci wani ma in aka yi wasa ko sallah ba yi sai ka ga rayuwar mutum kawai ta tagu ta dagule shedan ya hargitsa ta mutum ya zama kawai ya zo duniya ya bauta wa kuɗi Allah ya kiyaye ya zama kawai aikin da yake nan kuma ya ta wahala ya ta wahala ya ta wahala ya ta tarawa ya ta tarawa ranar guda kuma sai a rinka ce ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhaji wani ya mutu shi kenan abin da ke faruwa ba wani abin da ake ha ba abin da ake a duniya illa wannan yayi wahala sai ya waye gari ya zama amilatun nasiba Allah kiyaye ta sulalaran haniya mutum ya gama wahala a duniya ba hutu ba dare ba rana ba sallah ba azumi ina nufin yana ta tara kuɗi kuma bai da lokacin cin kuɗin ka san matsalan kuɗi in dai tara su kake yi to akwai kuskure dan ba lokaci gara kana samu kana cinyewa na'am ai an gane ko kana ci kana morewa kana samu kana morewa saboda lokaci kenan ai ba lokaci in ka tara su za ka zo ka bar wasu ne wallahi kuwa duk wanda yake tara kuɗi baya ci albishirinsa to ba shi zai ci ba ka gaya masa wannan tabbas wani zai zo ci Allah kuma ya san ba zai ci ya kawai kana samu ka ringa dan morewa na kawai ka kai dai kawai ka kiyaye haram na ka kiyaye haram kuma ka ringa godewa Allah dan ba mu abinda Allah yake so ke Allah yana son ya baka ka gode Allah yana son ka kiyaye abubuwan sa shikenan Allah ya zama duk abin da ya kawo na dukiya na kayan da duk yayi ne don mu don me don mu amfana da su mu yi wannan rayuwa kuma don mu yi rayuwar da za mu nemi lahira shine ma'anar abin da aka ba musulunci bai hada kul man harama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq sai musu wane ne ya hana ya hana ya haramta wato adan Allah da ya fitarwa bayansa da dadadan abubuwa na arziki Allah ya ce kul hiya lil ladina amanu sai ayati duniya Allah ya yi su ne dan wadanda suka yi imani a nan duniya su su sha na su amma khalisatan na su kadai ne a lahira kuma za su mora lahira kawai ta wasu imani shi ma wannan imam muslim ya rawaito wa an asim al-ahwali an abdullah bin tarjis radiyallahu anhu qala قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غفر الله لك قال ولك قال عاصم فقلت له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم قتل هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات رواه مسلم أسامونا حديث دقى عاصم الأهول daga Abdullahi ɗan Sarjis ya dala tsar tabbata a gare shi yace wata rana na dubi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ce ya Rasulullah Allah ya maka gafara sai manzo Allah ya kalle ni sai yace sai yace mun kai ma Allah ya maka gafara na na Oh ya tsallake ƙwarai da gaske, o ya tsallake lalle ya tsallake yake kai ma Allah ya ma gafara to da yana bada wannan labari wanda yake ba labarin sai abin ya burge shi yaga yanzu kai kai nan har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ma gafara shine yake tambaye shi yace da ni na ce shi asin yace sai na ce masa ha yanzu kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe baki sai ya ce Allah ya ma gafara sai ya ce kwarai da gaske sai ya ce to ai kai ma kai ma din kai ma ya nema ma gafara da ta albishirin mu duka ya nema mana gafara sallallahu alaihi wasallam shine ya magana shine sai ya ce sai ya karanta masa aya da Allah madaukakin sarki yake faɗi a cikin alqur'ani cikin suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin ka nema ka nemi gafarar zunubanka annabi sallallahu alaihi wasallam baya zunubi annabi sallallahu alaihi wasallam inda zai zunubi ma an yaji masa Allah ya gaya masa ma inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza shi an gama nashi sallallahu alaihi wasallam da haka shi nashi amma sai Allah ya ce masa ka nemi gafarar zunubanka sa'annan ka nema wa mummune gafara kuma kun san duk abin da Allah ya umarta Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da haka albishirin ku yau ya nema mana gafara insha Allah Allah ya mana gafara wannan hadisi ne na Imam Muslim وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري اسامو حديثي دغا ابي مسعود الانصاري wato abu mas'ud mutumin madina ya dala su kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana daga cikin wato abinda mutane suka riska wato cikin burbushin maganganun annabawan farko irin wasiyoyi da annabawa suka dinga yi shine sai annabi sallallahu yana daga cikin wannan wasiyar cewa izalan tasahi idan ba ka jin kunya to shikenan fasna ma sai ta kaje kai abin da ka gada wai man sana'a ma sha'a laqiya ma sa'a wanda ya abin da ya ga dama to zai haɗu da ko abin da zai daga masa hankali ba haka in mutum bai jin kunya shikenan sai je abin da ga dama zai dai cutar da al'umma zai cutar da yara zai cutar da mutane kaga yanzu kamar yadda ake samun ɗaiɗaikun yara yara musamman daga daga can Kano sai hakuri sai na faɗa daga Kano musamman yan mata kaga mata Allah madaukakin sarki ya cire mata kunya kwata kwata da sunan wasan kwaikwayo mutum ta zama ba ta da kunya ko kadan abinda za ta iya faɗa wallahi ko arna ba za ta iya faɗa na nufin arna arne da ba ta kawai ita kawai shikenan ba mu mata faɗa ba mai cewa bari sai ta fitowa ga yanzu kowa sai magana sai ko hayaji eh rashin kunya tsabaranta magana ta fasikanci magana ta zinace zinace magana ta kawai ta fada kuma tana ga ta cinye kasuwa saboda ita yar TikTok ce na eh shikenan tana ga kawai ba abin da za a yi na nan kawai ba ta da kunya kowa ta fi karfinsa amma ba ta fi karfin Allah ba eh ai rashin Allah ne yake sa mutum ya zama haka kunya kuma da addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhaya'u min al-iman wato kunya tana daga cikin imani da haka kunya ba wai kauyanci bane jama'a wato kunya addini ne in mutum bai da kunya la la la imana liman la haya'a lahu babu imani ga wanda bai da kunya haka harkar ba ta wasa ba ce Allah ya ci kiyaye وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه أكام حديث دقى ابن مسعود يدعى الله تقال ثبت أغريش يجي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي wato kusa akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon abin da za a tambaye mutum a cikin gabari sallah ko to wannan yana magana akan haƙƙin da ya shafi Allah amma abin da ya shafi haƙƙin mutane to farkon abin da za a so mai shine hukunci akan jina ne jini wanda ya zubar wa wani jini wanda ya yanka wani wanda ya kashe wani kenan abubuwa guda biyu ne wata hadisi yana magana akan haƙƙin Allah abin da ya shafi haƙƙin Allah to farkon abin da za a so tambayar mutum shine sallah abin da ya shafi haƙoƙin bayan Allah kuma farkon abin da za a so ma hukunci akai shine akan jinani Allah ya raba mu da zubar da jinin kowa ba da haƙƙi ba eh ba da haƙƙi ba amma in da haƙƙi ne wannan halada za ka samu na ba da haƙƙi ba na zalunci Allah ya kiyaye mu duk wanda ya yi sanadiyya ko ya zama dalili ko ya nunar ko ya soma ko ya koyar da duk wani aiki mara kyau to ya sani fa ya jawa kai shi jangon domin duk lokacin da aka yi irin aikin nan sai Allah ya ba shi zunubi ko da ya mutu eh ai rayuwar duniyar nan kamar tafiya akan tsaya ne dole musulmi ya hankali mutum zai je tabo wani abu shi ya mutu ya manta Allah yana ta kai masa zunubi daga har tashin kiyama haka zai je wani abu kirki wata kila ya manta sai dai ta jin alad na lada kuwa a cikin kabari shi ma shi ma haka shine ma'anar man sanna sunnatan hasana falahu ajruha وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم وزن آيان النبي آدم ها هابيلا da ƙabila da suka samu rigima a kan mata sai ƙabila ya kashe habila shi kabila bai taba ganin an kashe kowa ba shine farko wanda ya soma kisa a duniya ba a taba kashe kowa ba wanda ya taba mutuwa sai zama shine farkon huwa allazi sallal qatla shine ya soma wato kashe mutum sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun daga lokacin da ya wannan aiki har tashin kiyama ba wani mutum da za a kashe shi da zalunci face yana da zunubi yana da commission yanzu duk balastin nan da ake ta harbin mutane yana da commission akan kowane yaro da na Iran da nan na Boko Haram na har Najeriya da na Bulato da ya faru da na Kigali na hutu da hutu da na yi tila to da na ko'ina da na ko'ina hitila hitila ai hitila da dande ba musulmi ba ne wannan na na eh na na haruna na ce hitila da dande ba musulmi ba ne ai da ya ja addu'a ha wallahi da ya ja na na nace kawai ran ne ba musulmi ka san lokacin da yayi yayi ta kashe sunna ya kashe su ya kashe su an ce sai da ya kashe tutat tutat nasu yace kuma da zai iya karasa su yace amma ba zai karasar da su ya zama babu su ba shi yace ya bar su ne yayi mace ce ya bar su ne dan mutanen baya su san dalilin da yasa ya kashe su kaga yanzu kan mun san dalilin na wallahi duk kowa kowa yana yace ya bar su ne dan yan baya su san me yasa ya mutu haka dan su kare ba za a ji za a ce kai bayan Allah ya kashe bayan Allah ina nufin ya ce bayan Allah amma yanzu ka gaba mai bada ha ta wai dan ku san me yasa yayi wannan aiki Allah madaukake sarki ya tsare mu وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه muslim an samu hadisi daga nana aisha uwar mu'minai da Allah ta kare tabbata a gare ta tace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce an halicci mala'iku daga haske Allah madaukakin sarki da ya tashi halittar mala'ikunsa sai ya halice su daga haske su ajfadul nuraniya su mala'iku dukkuna ne na haske kuma Allah madaukake sarki yasa suna iya canzawa suna iya canzawa su zama wasu halittu yanzu sai malaika ya zama wani mutum ya zo ya zauna kusa da kai ya ga dama ma sai zama wanda ka san fuskan shi amma ba shi bane zai zauna sha karatu na zai taba abin shi kamar da aljani yake Allah madaukakin sarki ya ba su wannan ɗaka na tarje kamanni amma su aljannu sun fi zama kare baki sun fi zama kyanwa sun fi zama maciji waɗannan halittu guda uku sun fi yawan zama su to su kuma aljanu fa Allah ya halicce su daga wato balbalin wuta wuta wato wanda take me ake kiranta ne za ku kunna wuta ba ta tsatsiwa har filan me ya sunan shi da wata yula ko to yula ba na ji ba ne ok to yula in ji mala to yawwa eh yanzu in ka kunna wuta ba tana tashi ba daga na harkan wuta dai to an ma haka nan a a shi dai wuta wannan da ke tashi eh ta kun gane dai to na ko harshe ko mela mela daga hausa ce mala ela be wani ya san da wani gari o san kwata ne ta kaji ma zan san gado ta to shi sai kuma kun an halitta annabi adam daga abin da aka siffanta mu Allah ya gaya mana aiko har ga an siffanta mana ko Allah ya halicci annabi Adam daga laka yumbu Allah ya sa mala'ika Jibril ya je ebo laka laka kuma mala'ika Jibril sai da je ringa ebo laka kala kala kala kala kala har wajen kala ɗari hudu kala kasan nan kala daban daban daban daban haka aka haɗa aka yi annabi Adam shi yasa ka ga yayin shi kala kala kala kala duka mu yayin shi duka duk duniya kowa daga annabi adam kaga in ka tafi duniya kai nisa sai ka ga fir'auna dan uwanka ne a ko ko ba dan uwa a a ina nufin ta iyaye a so da kai da bayan shugaban ita duka duk duniya ban iri da ne duka dangi da ne a duniya lokacin da Allah madaukaki sarki ya kawo ruwan tufana lokacin annabi nuhu alaihi salam wanda suka tsira a cikin 'ya'yansa akwai samu akwai hamu akwai yashi daga su ne ba Allah ya halitta duniyar nan da ka gani duka duniya wannan ya zama uban farare wannan ya zama uban bakake da wanda suka biyo wannan ya zama uban wannan jajayen shikenan duniya gama su ƴan uwa ne kaga daga dan babba sai dan kan sun ga haka duk haka aka yi duniya annabi adam shine baban mu gaba daya sana hawa ita ce mahaifiyar kowa Allah madaukakin sarki a cikin rayuwarta ya sa ta haihu ta yi aihu so ashirin rana hawa'u kuma ta ji haihuwar ta ayyaji take haihuwa kuma mace da namiji yawa haka ta ringa haihuwa su ashirin ta haifi ayya arba'in daga nan duk duniya ta ta samu asali وعنها رضي الله عنها قالت كان خلق نبي خلق الله آه كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن رواه مسلم في جملة من حديث طويل أسامو حديث هروي ودقنا عائشة والمؤمنين يدعى الله سكارة تبتع قريتها في wato ɗabi'un annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana neman ɗabi'unsa shine alƙur'ani kana khuluquhu alqur'an in kana neman ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam ka bude qur'ani duk abin da Allah ya ce ayi shi yake yi duk abin da Allah ya ce ayi baya yi shine ɗabi'unsa shikenan haka alkur'ani shine dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa an haqalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa'a liqa'a Allah kariha Allah liqa'ahu amma na sai banga ya sa suna Allah ba ko na ku akwai liƙa'a kawai ya sa wato na da nawa dai na ce ban gani ba ya yi nawa liƙa'a wa man karya liƙa'a ni ma da na ɗan san hadisi ne na karanta liƙa'a na to in ma dai babu mutum yanzu ina iya sawa man karya liƙa'a Allah karya Allah liƙa'ahu فقلت يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم akamu hadisi har wayo daga nana Aisha uwar mu'mine da Allah su kara tabbata gare ta tace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda duk yake son haduwa da Allah to Allah ma yana son haduwa da shi Allah ya sa mana son haduwa da shi wanda duk yake son haduwa da Allah to Allah na son haduwa da shi kaga Allah na son haduwa da kai kaga lafiya lau na kaje lahira ka zama babban bako na eh yawma nahshurul yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wahda in za mu tada mu'mine wato zuwa ga Allah mai rahama suna manyan baki ana musu kwaccare sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma wanda duk yake bai san haduwa da Allah to Allah ma baya san haduwa da shi Allah ya kiyaye shine sai mai rota a nana Aisha ta ce ya Rasulullah kenan kin mutuwa idan mutum na kin mutuwa kenan yana da matsala to ai duka ba ma san mu mutu ha suka ba ma san mu mutu wannan shine magana ta gaskiya na babu wani wanda yake son ya mutu ba ku ga dan uwa bana nake ga muku da ya je makka ya zo yake tambaya mutane cewa nan nan ne baki'a na abbaki'a ya ce masa nan ne sai nan ne aka ce in an mutu ana samun ceton manzo ka ce masa nan ne ce to Allah ya mashi mu gida lafiya eh eh ai gaskiya ne eh ai gaskiya ne kaga ba lokacin ba wannan magana ce haka daman ko musulunci a bai so musulunci mu sun mutuwa ba na nuhu bai ce annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi har ba idan mutum bai da lafiya ma an hana shi yawa kanshi addu'a ya mutu har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ma mutum yana da wata larura da wata damuwa har ta kai ta kawo sai yayi addu'a mara kyau to yayi wannan addu'a yace Allahumma ahayni idza kanat alhayatu khayran li wa amitni idza kanat alwafatu khayran li Allah idan rayuwa ta tafi alheri Allah ka raya ni idan kuma mutuwa ka tafi alheri Allah kashe ni amma kai ce kawai a kashe shi kuma ma mutuwa ma zai kaji a zo za a zo ai ba ma zai kayo wani gaggawa ba na lokaci ne da to karin kuma rayuwa a wajen mumini mumini rahama ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yatamanna yanna adukumul maut kada yanku ya so ya ce ya mutu yace saboda me in kana muhsinan na in har yana jin mutumin kirki ne yana aiki mai kyau yace ai zai samu dama ya kara ko in an ba shi lokaci aiki zai yi da yawa yace idan kuma ma mummuna aiki yake mai yiwa sai Allah ba shi dama ya tuba ya kawo wani lokaci kawai da zai ga kai hayaniyar duniyar nan ta yi haka sai ya zauna a ce Allah na tuba ya gyara na ya ɗauki feci to kaga ai ka zama alheri dadewar Allah ya samu dade da imani ku ci abin ma yawa to shine ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata a ba maganar kin mutuwa bane yake sa dan adam ko ya so haduwa da Allah ko ya ki haduwa da Allah tace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata abin da yake faruwa shine mumini idan yazo zai mutu to mala'iku za su mar albishir za su masa albishir ko tatanazzalu alaihimul malaikatu ko alla takhafu na wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu in mutun zai mutu zai ga malaiku sun sauka akai shi kuma suna lallashe shi suna ta kai hakuri albishirinka akwai aljanna aljanna za ka tafi shi yasa lokacin shi mutum ba ruwan shi da mutanen duniyar nan ba ruwan shi da wani likita ba ruwan shi da wasu Allah Allah yake ma a cikin ransa zai tafi aljanna to kaga nan ne manzala ta anan ne zai shauki yana san haduwa da Allah yace to shi kuma shi kuma kafi nan kuma sai Allah yana san lalle shi hadu da shi yace shi kuma kafiri idan aka masa albishir da azaba shi kuma za a gwada masa gidan wuta saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda zai bar duniyar nan face sai an gwada masa gidajensa guda biyu gidansa na wuta da gidansa na aljanna idan mumini ne to shi sai ana so ma gwada masa gidan shi na wuta a gwada masa wuta a ce mala'ika ya ce kaga wannan nan gidanka ne da ba ka bi Allah ba da nan za ka shiga amma yanzu tun da ka bi Allah ya ce ka ga gidanka sai a gwada masa aljanna to shi kenan shi kuma sai ya zabura yana kan ya tafi to shi kuma kafiri aljanna ake so mu gwada ba sai a gwada ma aljanna ya ce ka ga nan da ka bi Allah da nan za ka shiga amma tun da ka bin Allah sai a ce ka bi gidanka na kaga shi kuma shi yasa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam an daugawa tana magana ta ce ina za ku kai ina za ku kai da kun san da za ku kai ne ba ku kai ne eh da ya san cewa saboda ya san zai da ku na ya san zai shiga wahala eh ya riga an gwada masa ina za a kai shi haka yi sai wannan magana Allah ya kiyaye Daka shi za a mishi albishir da azabar Allah da fushin Allah da haka sai ya ji ba inda baya so sai haduwa da Allah shi ma Allah kuma ba ya san haduwa da shi kuma sai an hadu eh haduwa da Allah dole wallahi yadda mutuwa take dole haka haduwa da Allah dole gara ma mutum ya sake zuciyarsa na ya kaya da ya haƙuri cewa za ka haɗu da Allah ya rinka ma dan marmar marmari na na haduwa da Allah ne tunda dole sai ka je ka ringa dan zuwa ziyarar makabarta ko ran juma'a da yamma ko alhamis da yamma ka ringa zuwa makabarta kana dan shakatawa na eh ka ringa zama a makabarta kana dan nazari ka ga jerin kabari wata kila ma ka san wasu da wannan fa wani ne wannan wani ne fa wannan da da shi muke yawo wannan da kaso mu daya duka dan yi wannan karin gari lalle fa dukan sunan ba wanda aka masa waya cewa ranar kaza za ka yi ha lokaci yayi yanzu kai ga ka kana da rai kusan a ce gara su ma an ga yanda suka tafi kai baka san yanda za a yi kaga dai mutum zai wa kan shi na wa'azi to wannan yana da kyau ibada ce mai karfi yana sa dan adam zuciyarsa ta yi laushi yana sa ya kashe wa zuciya da ta tafiya tafi amma ba haka ba sai zuciyar mutum ta ke kashe wallahi ke ka Allah kiyaye ina nan ba ruwan shi kawai za a mutu ba sai a yi san mutuwan ba kawai ba ruwan shi sai dai kawai a gaishe a lahira kuma sai ka je kama ka zama mutum yana da alaka ta wani malami da yake cewa ce dan uwa ka rinka zuwa makabarta mana ko mala'ikun da suke kairin makabartar ma kan kana zuwa kaga nan da aka kawo ka na yau da mun kai ba bako bane da mun an saba ganin ka amma a ce kai ba ruwan ka din nan na sai ranar da aka kai ka din nan bai ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da farkon musulunci da yake mutane suna wasu al'adu a makabarta mara kyau sai maza Allah ya ce da ya zo sai ya ce duk a daina ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya koyar da al'umma yadda za a yi a makabarta da addu'a da za a dinga yin an shiga da yadda ake karshe cewa yi kuntu kuntu na aiki na haitukum ko an ziyarati kuburi fal'ana fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah yace da tun na hana ku ziyara kawai amma yanzu na bada oda ku ringa zuwa ziyara zai ringa tunatar da ku lahira zai ringa nuna muku cewa lalle akwai akwai tafiya lahira a gaban mu Allah ya ba mu sa'a وعن أم المؤمنين صفية بنت هيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلة فحدثته ثم قمت لأن قلبا فقام معي ليقلبني فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا متفق عليه أسامة حديثي لقى والمؤمنين أم المؤمنين صفية حيي yadda Allah su ƙara tabbata a gare ta kace annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi a cikin masallaci kace sai na je ziyara na je ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin itikafi na je masallaci na kai masa ziyara muka yi magana da shi kuma da daddare sai na ce to ya rasulullah ni zan koma zan koma gida shine da na tashi zan tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya rarraka ni ya fito raka ni mun fito kenan daga cikin masallaci sai ga wasu mutane guda biyu mutanen Madina za su wuce annabi ne na sai aka yi sululu da annabi ne da ga annabi ga nana Safiya sai suka yi sululu za su irin ba gansu ba da manzo Allah ya gansu suka ce annabi ne fa sai suka yi za su wuce to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi sauri za su tafi sai manzo Allah ya ce ku dakata ku dakata sai suka tsaya sai ya ce ku dawo ku ganta safiya ce wannan mata da muke tare da ita safiya ce bintu huyay sai ka ce ya rasulullah subhanallah me ya kawo wannan magana kun gane abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa suka ce subhanallah ya rasulullah me ya kawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a yace abin da yasa na gaya muku haka saboda shi shedan yana shiga jikin dan adam ya shiga inda jini yake gudana ya gudu a ciki ji hanyar da kasan jini na gudu shedan na bi ya wuce sai ta saka ma abubuwa saka ma abubuwa sai zai ce musu kai to wannan ko dai wata ce ta zo ji annabi eh shedan yana sa ya halaka mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka shedan yake yi ah yanzu da yawa mutane da ake zargin su akariya ne na akariya ne kawai da kaga mutum shikenan ka ka kullo wannan ka kullo wannan kullo wannan kullo wannan shikenan duk mutum da aka ce yau gashi wani mutum ne inda yanzu za ka gan shi a misali ka je tafi sai ka gan shi da yana tuka mota shi kaɗai da wata mata ba ɗan kwali a gaban mota misali nake ma Allah kaɗai ya san me shi ɗan zai kulla na ai Allah kaɗai ya san bayanin da shi ɗan zai ba ce ma ga shi wani mutum muna ganin shi Abuja mutumin kirki na eh ya kulla ma shari iri wataƙila kuma da ka san yaya aka yi ta shiga gaban motar da addu'a za ka mar wallahi wata rana an yi accident hanya ne kuwa wani bawan Allah ya ɗauko ya taimako zai kai su asibiti na su biyu ne ɗayan dole yana kwanci a baya ɗayan da aka ɗauko tana gaba zai kai su asibiti shi ne nake cewa wani ce yanzu kaga wannan da wani zai kai shi ya wuce na ba abin da shi zai ce masa sai cewa ga shi nan da wata mata an gansu da wata mata shi ke nan abin da shi nan zai gaya ma amma mu da muka san ina zai je mu da muka san me ya faru kaga mu addu'a muka yi masa na mu addu'a muka masa shi yasa ake son musulmi ya ringa wa mutane zakan alheri kuma baka da matsala ka kaddara ma mutumin shari yayi sai kamar ta alheri eh kai ka huta to ya fi kamata zaton shari alherin kuma alheri ne to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a ne muku haka ne saboda shi dan yana shiga jikin dan adam yayi gudu a magudanar jininsa yace kuma na ji tsoro na ji tsoro kada ya jefa muku wani shari a zuciya kike ran kun halaka ya halaka ku ya sa ku kurin ga tunani mara kyau game da annabin yace shine na muku magani yanzu dai kun ga safiya ce shikenan to daman musulunci duk abin da zai ja mutum zargi ana son ya kiyaye malamai suke cewa wai man man da annasa ila zannihi zamuhu bil haqq wa bil batil wanda duk ya ba wa mutane kafa su zarge shi duk kuma in sun tashi za su zarge shi da gaskiya za su zarge shi da ƙarya shi yasa duk abin da yake na na na zai ja zargi musulunci bai yadda mutum yayi ba duk abin da yake zai ja sa mutane damuwa domin ka taimaki shedan akan mutane duk da ƙarya suke kai ma ka taya su misali ka taya su ana sa gyada a cikin kwalban giya na ko in wata magata nan an rubuta ko su ta to kai gyadar sai ka je ka ka rufe ta da leda sai ka bullo da bakin ta ko ki sun kunga kunga da waza ai ko ka lullube ta ba a ganin gida sai dai da kansu ta ne kana shigewa ka ka ga me kenan me zuwa mutane kana shiga kana jan fita shi ne kawai halalin gyaɗa ce to kaga irin wannan sai ka fito da ita a ga gyaɗa na idan a huta ka taimaki mutane duk kowa ya huta ka raba su daga sharrin shedan kai ma ka taimake su ya ce ko ina jin tsoron kai jefa shari a zuciyan ko kuma wani abu ya zuciyan alhamdulillah sai mu tsaya صلوا على النبي الكريم اللهم صل على اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد المكرر دعوة تقوم musulmi na duniya da suke cikin damuwa ko ina Allah ya fidda su Allah ya yi musu Allah madaukakin sarki ɗaukaki musulunci da musulmi Allah tsakkantar da kafirci da kafirai بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن عبادنا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك عن نبتال من ذاتنا اللهم احفظنا وخذ جميع ما اوليتنا من نعمك ولا خير حافظا وهو ارحم الراحمين اللهم اجعلنا في ايادك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا اعداءك اعداء الدين اللهم ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل اللهم اجعلهم كاس معقول سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين امين